نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دهدو وطن شوال وطن قومة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da 14 ga watan biyar a gregorian kalanda 2023 wannan shine kasa ɗinmu na 43 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bainar zaujain na fadilatu sheikh muhammad as-siddiq al-minshawi allahu yarhamuhu idan ba a manta ba wancan satin da ya gabata mun gama da babi da malam ya kulla ya ce kuni ka hajara fil imani ki zamanto kamar matar annabi ibrahim hajara a cikin imani da allah da haƙuri da zama a gidan mijinki mun yi bayani dangane da ma'anar wannan babi da kuma abubuwan da malam ya kawo a ainihin wato ciki a yau za mu tahi ibtasimi li zawjiki ki zamanto mai yawan murmushi da dariya da fara'a ga mai gidanki kamar yadda shi ma ake so ya zama haka gare ki malam ya ce al'ibtisamatu unwanul ulfa al'ibtisama wato murmushi da dariya da sake fuska unwanul ulfati shine ginshiki da tushe na ainihin wato haɗin kai da zaman lafiya da aka sai malam ya ce faj'aliha ala shafataiki liyaraha zawjuki kullama nazara ilaiki ki sanya murmushi da dariya da fara'a da yawan raha tsakaninki da mijinki saboda mijinki ya dinga ganin haka akan fuskarki duk lokacin da ya haɗa ido da ke yankanki mace ne mai yawan fara'a da dariya karki zamanto abusan kam ɗarira ma'ana kullun ke kenan a murtike an ɓata miki rai an miki kaza an miki kaza ba wanda ba a ɓata wa rai a duniya ba wanda ba a ba daidai ba a duniya amma haƙuri yake a zauna lafiya mutane sun kasu kashi-kashi dangane da wato mu'amalarsu da 'yan uwansu akwai wanda yanzu idan aka ɓata masa rai minti talatin ya yawa za ka nemi wannan fushin a fuskar shekararsa cikin mata akwai irin wannan cikin maza ma akwai irin wannan akwai kuma wannan aka ɓata mishi rai to sai ya ɗan ɗauki tsawon lokaci wani a wannan yinin zai huce wani sai ya washe gari wallahi wani kan ma sai an yi kwana da kwanaki kafin ya sauko to irin wannan mijin ne in ya gamu da mace mai yawan laifi to zai dawwama kullum cikin takaici da bakin ciki saboda ta yi abu kaza bai gama hucewa ba sai ta take sake tafka kaza kuma kin ga ta zama kura mai tsohon laifi na bare bai wuce ba ta tafka wani to haka za a yi ta zama cikin kunci da bakin ciki to haka cikin mata ana samun wannan idan terehin sa'a ita ma mijinta mai yawan matsala ne to za ta dawwama cikin takaici da bakin ciki ya zamto ya bata mata rai dama ba mai saurin hucewa ne da saurin sakowa ba tana shirin sakowa daga wannan bacin ran sai sake labta mata wani laifin sai ta ƙara ta zarce kawai shikenan sai ki ga an waye gari kullum a cikin takaici da bakin ciki ake a cikin gidan me dalili saboda mai yawan laifi da mara kowa da wuri sun haɗu guri ɗaya ban gane ko kun fahimce ni ba mai yawan laifi da mara sauka da wuri in an masa laifi sun haɗu to don haka zaki ga ana ta fama da matsala yasa zaki ga wani gida kullum a cikin faɗa ake ko dai mai gidan mai yawan matsala ne ita kuma ba ta sauka da wuri ko kuma ita mai yawan matsala shi baya sauka da wuri haka Allah ya yi su dabi'a ce da yanayi abinda kadai zai raba su da wannan shine addu'a ki ta addu'a Allah ya rage miki fushi ko Allah ya rage maka fushi ko Allah ya rage miki yawan bacin rai da takaici don Allah ya ga dama sai ki ga ana nan ana nan ana nan sai ki ga abin ya wuce wani lokaci kuma idan girma ya fara kama mutum sai ki ga dole ya haƙura ya dawo normal me dalili saboda yau da gobe ba wai ɗabi'a ce ta canja ba amma yau da gobe shekaru sun sa dole ya bari to ana samun irin waɗannan babu inda gida yake da daɗi sama da a ce an sami gidan da matar ba ta da matsala wajen yawan laifuka mijin kuma ba mai yawan riko ba ne don aka sami gida ko mata ko iyalai suka haɗu da wannan ɗabi'un to gidan yakan yi daɗin zama irin wannan gidan ne za ki ga da matar da mijin har wasa da dariya suna yi irin wannan gidan ne za ki ga da matar da mijin har zolayar juna suna yi irin wannan gidan ne da aka ga da matar da mijin suna wasu abubuwan da kai da ba ka yi a gidanka in ka je sai kai ta mamaki ita da ba ta yi a gidanta da mijinta in ta yi ta ga ana yi sai ta ta mamaki ita ai bata san wannan a gidan mijinta ba ai shi wannan bai san shi ba a tattare da matar shi me dalili saboda yanayin halayensu ya bambanta to amma babu abin da musulunci baya canja shi ba kuma abin da musulunci baya gyara shi kamar yadda na faɗa da yawan addu'o'i da lizimtar abubuwa masu kyau kakan iya canja abin da yake faruwa da kai mara kyau saboda haka dole ne mutane su dage da addu'o'i dangane da halaye da suke tsintar kansu da shi tsakaninsu da wato mazajensu haka kuma mazaje tsakaninsu da ainihin wato matansu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace annabi ya ce la tahtaqiranna minal ma'arufi shay'an kada ki raina abu mai kyau komai kankantarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya ce walau an talqa akhaka bi wajhin taliqin ko bi wajhin taliqin ko da a ce ka haɗu da ɗan uwanka da sakakkiyar fuska kowannan kada mace ta raina kada namiji ya raina sakin fuska da raha da dariya abu ne wanda yake mai ainihin wato kyau abu neman da annabi ya kira shi al-ma'ruf abu mai kyau abu mai abin neman lada a gurin Allah su ila zaujun an tambayi wani miji aka ce ma afdalu shay'in yas yus'iduka fi fi imra'atika fi imra'atika ma afdalu shay'in yus'iduka fi imra'atika menene abin da ya fi burge ka ya fi sa ma nutsuwa da kwanciyar hankali dangane da zama da matarka kala sai wannan miji ya ce wajhuha almutahalhilu ko almutahallilu albasim almutahallilu albasim fuskarta mai yalki da murmushi wato yadda take murmusawa da yadda take dariya da yadda take sakin fuska da yadda take min raha to wannan abun ya fi burge ni tattare da zamana da ita wa rauquha almurhat da kuma ranta wanda yake na hutawa da yanayinta na hutar da rai da zaman lafiya da kwanciyar hankali to wannan ya fi ainihin wato burge ni ma'ana tana da wankakkiyar zuciya ba ta ruko akwai wanda wallahi tsabar nunkufurci a zuci hira take da mijinta sai ya faɗi wata magana sai ta fassara shi da cewa ya gaya mata bakar magana akwai irin waɗannan mutanen ko babu magana ake yi ana cikin tattauna fa zaman lafiya wallahi sai ya faɗi wata magana sai ta murɗa ma'anarta sai ta ce o wato ma kaza kake nufi ko ne ta rantsuwa da Allah cewa ba haka yake nufi ba ta ce a ita sam ata fau fau fau ya gaya mata bakar magana ne to akwai wanda zukatansu dama wato fi qulubihim maradu zukatan suna da datti kirs suke jira kuskure ɗan kaɗan kai wani lokacin ma ba kuskuren ba ne ka faɗi kalmar tsakaninka da Allah amma sai ta murɗa mata ma'ana sai ta ce ka zage ta ko ka zagi iyayenta ko ka zagi kazaɗinta akwai wani mutum yana ban labari ya ce hira suke da matar shi ta yi kwalliya ne fa ta yi ado ta fito sai na yabawa ya ce kai yarinyar nan kina kashe ni billahi lazi kalmar da ya faɗa kenan fa ita ce ok wato kana nufin ni zan kashe ka ni zan raba ka da duniya ke ya ce yace ya zaki ce haka na ce ma'ana kina burge ni wannan kwalliya ta ke ta ce wallahi yace sanda suka kusan kwana uku suna rigima akan wannan magana yace yanzu tsoro yake yi ma ta yi abin burgewa yi magana yace akwai lokacin da nan ma akan kwalliya ne ta yi kwalliya sai ce kai ni wallahi har na gasa na gagara gane adadin kalar kayan ki ma tukunna tufafin ki na gara na kasa gane adadin yawan su sai okay abin ma gori ne saboda ka san kai kake dinka mu ma'ana saboda yanayin fita yau ta saka gobe ta saka ya ce wallahi bai ma iya gane adadin kayanta ko adadin tufafinta ko adadin zannuwanta ko adadin rigunan da take sakawa ba kawai sai ta ɗauki abin a matsayin goranta mata yake yi kuma suka dinga rigima akan wannan to a cikin maza akwai irin waɗannan wani fa kwalla wa matarsa yayi wance he ta ce ina zuwa yace ni din zaki ce wa kina zuwa to me za a ce ma malam ibrahim eh me za a ce masa dan Allah wai shi din za a ce wa za ta ce masa wai tana zuwa ma'ana ɗayan biyu ko dai ta rugo da gudu kawai ta zo ko kuma kawai daga ya ce wance kamar walai kawai sai ya ganta a gaban shi to ba haka ba me yake bukata jama'a in ba haka ba me yake bukata to akwai wanda za ki ga halayensu da yanayinsu wato suna da wahalar sha'ani da wahalar zama wallahi idan Allah ya haɗa mace da irin wannan mijin ta shiga tara uku sau uku haka idan Allah ya haɗa miji da irin wannan matar shi ma ya shiga tara saboda haka ana buƙatar kyautata wa juna zato da kuma yi wa juna uzuri dole miji ya dinga wa matar shi uzuri dole mata ta dinga yi wa mijinta uzuri dangane da al'amuran zamantakewa da rayuwa ba komai ne sai kin yi magana ko kin nemi dalili ko kin yi faɗa ko kin yi ihu cewa don me yasa aka yi kaza ba haka kai ma ba komai ne sai ka yi magana ba amma a ce duk wani motsi kana da ta cewa duk wani motsi kina da faɗa duk wani motsi kina da abin da zaki ce to wannan kuma ba zaman lafiya ake nema ba ana neman rigima ne kawai don haka yake cewa yace wallahi fuskarta almutahallilul basim fuskarta mai haske da yalƙi da murmushi din nan wa ruhu halmurha da kuma ranta wanda yake wankakke wanda ba ta riƙe mutum a zuci ta ce ya ce wallahi wannan ya fi burge ni dangane da zama da ita kun ga yanzu ba ma maganan abinci mai daɗi ake ba ba maganan kwalliya da ado ake ba ba maganan tsafta da zaman gida ake ba ba maganar gama girki akan lokaci a'a shi wannan abun ya fi burge shi akan komai ma to kuma ga ka samu duk mace mai irin wannan hali na yawan fara'a da raha da dariya to za ka samu da wahala ka samu mijinta yana fama da ita da wahala duk wacce take da yawan murmushi da fara'a da raha zai yi wahala ka je ka samu rayuwarta da mijinta akwai kunci a wasu lokuta ba sai dai ka samu wala Allah mijin shi yake cutar da ita ba ita take cutar da shi ba da haka ki zamanto haka wa qala akharu wani daga cikin mutane yake cewa kullu mata'i tadhhabu ko mata'ibi tadhhabu inda ma tastaqbiluni zawjati mutabassima yace ya rantse da Allah dukkanin wahalar da yake ji ko dukkanin takaicin da ya ɗebo dukkanin matsalar da ta kuntume masa ta zahabu wannan matsalar tana tafiya inda matas taqbilu ni zaujati lokacin da matata ta fuskance ne buta basima ko mubutasima tana mai murmushi da raha tana mai abin nan murmushi to lokacin da matata ta fuskance ne da wannan yace to duk wata matsala da na kwaso nakan neme ta rasa da aka ke daga cikin babban aikin kifa daga cikin primary assignment din da ake baki shine sanya wa mijinki nutsuwa da kwanciyar hankali zai iya kwaso hayaniya daga waje ke ya kamata ki nuna masa ko ki sabbabar masa da kwanciyar hankali da nutsuwa zai iya yin fada da wasu ya taho yana fada yana ihu ke ake bukata ki nutsar da shi ki kwantar masa da hankali ki nuna masa kan cewa haƙuri ake da rayuwa wannan duk yana daga cikin hanyoyi da mata za ta bi ta sabbabar da zaman lafiya gidan mijinta idan ya shigo ransa a ɓace don akwai wata ita wai murmushinka shi ne murmushinta ɓacin ranka ita ma ɓacin ranta ne to a wani lokaci wannan daidai ne amma a wani lokaci kuskure ne murmushinki murmushinsa wannan babu laifi in yana murmushi ke ma ki murmushi yana dariya ki dariya yana cikin farin ciki ki farin ciki kar mijin ke zo yana cikin farin ciki ke kuma ki kuntume ba a haka to amma kuntumewarsa kuntumewar ki to a wani lokaci ana buƙatar haka amma a wani lokaci ba a buƙatar haka lokacin da ake buƙatar haka shine lokacin da kika fahimci wata ko misali ɗan kasuwa ne sai ya asara ransa ya ɓaci ya zo ya zauna akan kujera ya yi shiru yana ta tunanin dubu ɗari kaza ta tafi miliyan kaza ta tafi to kar kuma ki zo kina dariya a lokacin zai zai ce ke muguwa ce zai ce baki ma damu da matsalarsa ba ina fata an fahimta ke ma sai ki koma gefe ki tsume ki ɗan yi shiru in yace kai insha inna lillahi ya ke ma ki ce kai la haula wala quwwata illa billah ma'ana kina taya shi bakin cikin asarar da ta same shi to kin ga anan ana buƙatar miji na cikin bakin ciki ke ma kina ciki saboda in kika yi rariya a lokacin ko murmushi to zai fassara ki da cewa ke muguwa ce baki ma damu da matsalar shi ba amma inda ba a son idan miji yana cikin bakin ciki ki bakin ciki shine in ya shigo gida dan baki san me ya faru ba ya shigo da bakin ciki to kar ki tsume ke kuma sai ki fara dariya kina tarbarsa ranka ya dade barka da isowa yau kuma waye tabo min kai ne billahi lazi yanzu ne ya damara in fita in ga waye ne ya daure masa yindi a garin nan waye ne ya taba min kai wani banza ne mana can dan kaza kaza kaza kaza ka bar min shi ni nan ce maka zan maka magani shi to ke yanzu lokaci ne da zaki gayyato farin ciki da kwanciyar hankali gidan mijinki a tattare da mijinki saboda yanzu baki san me ya faru ba ballantana idan kin yi dariya ko kin yi fara'a ya ce da gangan kika yi amma abin da kika san ya faru kuma yana cikin takaici to ba a so ki ce za ki murmushi ko dariya a wannan lokaci an gane yadda abin yake ko to kin ga idan baki san irin wannan ba sai ki zo ki dinga fuskantar mijinki da wasu abubuwan da ba haka ya kamata ki ba kuma daga ƙarshe ku zo ku ta samun matsala da shi ki dinga zargin baya kyauta miki alhalin ke ce baki sanya zaki handilin ɗinsa a lokacin da ya zo gurinki ba to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mata su dinga kula da shi don haka yake cewa duk damuwata da matsalata takan tafi inda matas ta ne zaujati mubtasima lokacin da matata ta fuskance ni da murmushi wa qala thalith ɗaya na ukun shi kuma yace ibtisamatul mar'ati li zawjiha nisfu sa'adati murmushin mace ga mijinta shine rabin zaman lafiyar shi rabin kwanciyar hankalinsa na rayuwa yana tattare da fara'a da raha da murmushin matar shi wan nisful akhar fi rahatihi fil bait sauran rabin kuma yana tattare da zamansa ya huta a gurin matarsa saboda akwai nishadi da zaman lafiya lokacin da miji ya dawo gida gurin matar shi musamman idan gidan akwai irin wannan halaye masu kyau da muke ambatawa to miji yakan ji daɗi kuma yakan samu nutsuwa da kwanciyar hankali idan ya dawo gidan shi masu gidaje irin wannan su ne za ka kan cewa a za ka kan cewa ba su da matsala tattare da duk wani abin da suke gudanarwa na al'amarin rayuwa ba su da matsala tattare da duk abin da ya kamata su yi na zamantakewa da junansu saboda sun yi abin da duk ya kamata me ne ya faru mana su to wannan shine ahe sayyadun faqirun ma'a zawjatihi fi sa'adatin wa sururin asha sayyadun faqirun ma'a zawjatihi wani mai su ya rayu tare da matashi ya rayu tare da matashi fi sa'adatin wa sururin a cikin farin ciki da kwanciyar hankali fi sa'adatin wa sururin a cikin farin ciki da kwanciyar hankali ya rayu tare da ita ana usman ya yanke ne mana ya za ku ce ya za ka ce bai abun nan ba ya yanke ne eh ya yanke ne
to wannan shi ne bayan haka ya
na'am ahe sayyadun faqiru ma'a zawjatihi fi sa'adatin wa sururin akwai wani dan su ya rayu tare da matarsa fi sa'adatin a cikin zaman lafiya wa sururin da farin ciki wa kana min adati zawjati ya kasance daga cikin al'adar ita wannan mata an tuwaddi a zauji hafi sabahi wa huwa zahibun ila amalihi mubtasimatun wa tastaqbiluhu fil masa'i mubtasima ita wannan mata ɗabi'arta ne idan mijinta ya zo zai fita to takan masa rakiya da murmushi da raha da dariya haka idan ya zo dawowa takan masa rakiya da murmushi da fara'a da dariya wa kanu yuhibbu minha hadhihi al-ibtisama ya kasance yana son wannan murmushi daga gurin wannan mata tashi wa yatlubu minha an takuna mubtasimatun kullama ra'aha kuma yakan so ko yakan ba ta shawara cewa ta ci gaba da zama da murmushi da fara'a da dariya duk lokacin da zai zo gurinta ya zama yana yana yana ganin ta cikin wannan hali da wannan yanayi to falamma mata zawjuha ana nan ana nan sai wannan mutum ya ainihin wato rasu to da ya rasu ahadatillah sai ta yi wa alkawari wa Allah Allah tabtasima li ahadin ba'ada ba'adahu ba za ta sake murmushi wa wani bayan shi ba wa ashat hayataha sa'imatun anil ibtisamati ta ci gaba da rayuwa tana mai azumi tana mai bakance wa Allah cewa ba za ta sake wani namiji murmushi ba to yanzu wannan wannan wannan abun wannan kissar ko wannan maganar ko wannan labarin in ya tabbata haka ne shin abu mai kyau ta yi ko abu ne mara kyau bari in jefa tambaya cikin abu mai kyau ta yi ko kuma abu ne mara kyau in har wannan labarin da aka ambata gaskiya ne shin meye matsayin wannan abun da ta yi eh na abu ne mara kyau na'am me dalilin ki na cewa abu ne mara kyau ta yi na na malama aisha ne ta yi magana kowaye wace ce malama ne ok na eh ban ji me kika ce sosai aha za ta iya sake auren wani mijin ko so kuma idan ta aure shi bai kamata a ce shi kuma ba za ta yi mar dariya ba eh so ta cutar da shi to idan kuma ta yi alkawari wa Allah ba za ta ƙara aure ba ne fa don haka tunda ba za ta ƙara aure ba ta san in ta aure za ta yi wannan mijin murmushi don haka ba za ma ta yi auren ba har ta koma ga Allah ba shi kuma meye ne matsayin wannan shi ma kin yi kokari malama ki kara eh me matsayin wannan shi kuma na matsayin wannan shi kuma bata yarda da hukuncin da Allah ya yi ba eh na akwai wani mai akasin amsar ta ko kuma duk kuna kan wannan amsar bari dawo ta bangaren gwagwaran nan ne ko meye ne zan ce ko gwauraye kai zan ce ko ko me za ku ce akan wannan meye matsayin matar da mijinta ya rasu da suna zaman lafiya tana masa raha da murmushi da fara'a da ya rasu he ta ce ita ba za ta ƙara yin wa yi wa wani ɗa namiji murmushi ba har abada wannan za ta yi shi ta ɓangare guda ɗaya ne kawai shine ta ce ba za ta auri kowa ba har ta koma ga Allah me matsayin wannan na'am sai dai in ba za ta ƙara auren ba kwata-kwata a rayuwarta shi ne muka ce to in ta ce kuma ba za ta yi aure ba malama ta ce in ta haka kuma ba ta kyautata wa Allah zato ba ta sani ko Allah zai sake haɗa ta da ma wanda ya fi wancan na'am malam usman na'am isar ummu salma imra'atu ummu sulaimin imra'atu abu talha eh zai warware wannan to me ya kissar tata me ya faru ita na'am eh Allah zai kawo mata wanda ya fi shi jazakallahu khairan malam malam usman gaskiya ne so ka na lura da kai malam usman kai ma kana goyon bayan fatawar da malama ta bayar cewa bai kamata ta yanke wannan hukuncin ba kun gane magana da malam usman yake magana cewa kissar ummu sulaim imra'atu abi talha ita ma amsa ce dangane da wannan menene wannan maganar da ta faru ya ce domin ummu sulaimin lokacin da abu talha ya rasu tsabar yadda suke zaune lafiya take cewa ita ba ta jin za ta auri wani ɗa namiji da ya kai shi ko ba haka ba ne da ta je ta gaya manza Allah sai manza Allah ya bata shawara ya ce to shawara a nan shine ki yi haƙuri dai da rashi da Allah ya jarrabe ki da shi namijinki na biyu ki ci gaba da addu'a ki dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha Allah ka bar lada dangane da musibar da ka jarrabe ni da ita ta rashin mijina wa akhlif li khairan minha kuma ka canza mun da wanda ya fi shi alheri Manzo Allah ya bata wannan shawarar ta je tana wannan addu'a sai annabi ya turo cewa yana son ta zai aure ta da ta gama ta kaba shin annabi ya fi mijinta ko bai fi ba ina fata kun fahimta to abin da ya sa na kawo wannan muhawarar na ce mu tattauna saboda wannan maganar da malam ya kawo lalle ya kawo ta a babun a nuna irin yadda wasu mata suke rike mazanazan su rikon in ba miji ba sai kafar katako to amma a lokaci guda kuma idan irin wannan ta faru to kuskure na iya shigowa ciki so dole a yi tambihi don karki ɗauki wannan a matsayin darasi ki je ke ma ki ce za ki aiwatar da irin wannan ɗabi'ar kun gane magana mace ta zo na'am wa alaikum salam ummu salama ce ko yawa ummu salama ce haka ta faru ko ba ummu sulaimin ba ko jazakumullahu khairan matar abu abu salama jazakillahu khairan haka ne ba ummu sulaimin bane ummu salama matar abu salama jazakillahu khairan so wannan shine abin da abin da ya faru an gane so kada wata ta zo ta ɗauki irin wannan abin ta ce bari ta je ta applying ɗinsa ma'ana ta ce to tunda mijinta ya rasu kuma suna zaman lafiya to ita ba wa za ta samu su zaman lafiya wanda ya fi shi wa za ta samu wanda ta fi so kamar shi wa za ta samu wanda za su raha da fara'a kamar shi da haka sai ta ce ita ta yi wa Allah alkawarin ba za ta ƙara dariya ba ba za ta ƙara murmushi ba kai auren ma an ki ba za a yi ba to wannan ba daidai bane gaskiya kuskure ne kun gane magana yasa muka yi marmaza muka kawo magana saboda kar ki ɗauke shi a cikin a cikin ɗabi'u da ya dace ki ce za ki je ki aiwatar da shi a zunna annakum ganaitum jiddan jiddan jiddan jiddan jiddan ko to madalla sai babi na gaba iktasibi ridwa zawjiki ki nemi yardar mijinki bayan kin nemi yardar Allah kenan wannan ko dama kina bin Allah daidai gwargwadon iyawa kina yin abin da ya dace daidai gwargwadon iyawa to sannan kuma babban inda zaki samu yardar Allah shine ya zamanto kuma mijinki yana yarda da ki domin an bawa manzon Allah labarin wata mata kanat tasumun nahara wa taqumul laila ta kasance da rana tana azumi da daddare kuma tana sallah annabi ya ce amma ya ganta a wutar jahannama ka tambaye shi me dalili ya ce saboda kanat tu'zi zawjaha ta kasance tana cutar da mijinta saboda haka yawan ibada malam salisu dan murda abin nan kadan rage abin nan yana ƙara saboda haka yawan ibada da yawan neman kusanci da Allah ba shi kadai ne yake sa mace ta gama da duniya lafiya ba na fata an fahimta ba shi kaɗai ne yake sa mace ta ainihin wato samu yardar Allah ba balma a wani lokaci malamai suka ce duk yadda mace ta kai ga ibada da neman yardar Ubangiji in har mijinta yana da ƙorafi a kanta matsala ce kun gane magana da kyau ko ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama daga ciki akwai hadisin da yake cewa ayyuma imra'atin duk matar da matat ta rasu wa zawjuha an harajin alhalin mijinta ya yarda da ita dakhalatil janna za ta shiga aljanna kuma za mu zo hadisin ma yanzu an jima ko to ma'ana duk matar da ta rasu mijinta yana mai yarda da ita wannan ta shiga aljanna yana jin cewa wannan mata ta masa iya abin da ya kamata ta yi masa wajen rike shi da mutunci annabi ya ce wannan ta yar aljanna ce to sai ki ce mafhumul mukhalafa na hadisin domin akwai ka'ida ta usulul fiqhi shine ka'ida ta mafhumul mukhalafa to akasin haka fa idan ta faru mata ne ta rasu mijinta yana mai jin daɗinta da yarda da ita yar aljanna to sai mata ta rasu mijinta yana jin haushinta da kuma ba yana murna da rabuwarta ita kuma yar ina ne yar wuta shine akasin hadisin mafhumul mukhalafa na hadisin ke yasa an samu mijin da aka kai matarsa makabarta ana kuka shi kuma ana kaga yana ta kirkire dariya in ya dan yi kuka kuka eh tun tsire da dariya kuma aka dauka hauka cewa yi ma'anan lafiya ka ce dariya hauka ne wannan kuma ko kuma tsabar zafin rashin ne yace wallahi daɗi nake ji ce dami aka ce daɗi me ya faru yace wannan yace ni in rabu da ita a zage ni in zauna da ita kuma kullun cutar da ni take da Allah ya tashi hutar da ni kawai sai ya zare mata rai yace dan haka ni daɗi nake ji wallahi akwai wanda ko basu bayyana ba suna jin daɗin mutuwar mazajensu saboda wahalar da suke sha a hannunsu ko kuma suna jin daɗin mutuwar matansu saboda wahalar da suke sha a hannunsu wallahi akwai waɗanda ko basu fito fili suka faɗa ba zuciyarsu tana musu daɗi to na rantse da Allah in kika kuskura in kika kuskura mijinki ya ji daɗin rabuwa da ke ko dai a nan duniya ko a lahira ma'ana kika mutu yana jin daɗi saboda kin ishe shi na rantse da Allah ba za ki gamu da Allah lafiya ba wallahi tallahi saboda haka ko da mijinki bai fito ya bayyana wa duniya ya ji daɗin mutuwar ki ba kar ki kuskura zuciyarsa ta ji daɗin cewa kin mutu kin bar shi kar ki yadda to wannan kuma zai faru ne da hali mai kyau da ɗabi'u masu kyau da haƙuri da mijin da kau da kai ko da shi ya cutar da ke ki haƙura ya zama idan kika ya rabu da ke ya dinga jin takaici da bakin cikin rabuwarki to wannan shine kin jefa kin tabe ma wallahi kika yadda mijinki ya ji dadin rabuwa da ke bala'i ya same ki Allah ya sauwake da haka sai malam yace rida zawjiki miftahu sa'adatiki yardar da mijinki zai miki wato shine mabudi ki na zaman ki lafiya da kwanciyar hankalinki an gane ko fafuzi bi ridahu dan haka ki nemi rabo na duniya da lahira ta hanyar samun yardar mijinki fa innahu tariquki ila aljanna domin in kina neman hanyar ki ta tafiya aljanna to ki samu wannan mai gida naki shine kawai hanyar ki ta tafiya aljanna qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ya faɗa kamar yadda muslim ya rawaito yake cewa ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalat aljanna duk matar da ta kwanta ta rasu mijinta yana mai yarda da ita wannan ta shiga aljanna an gama in ji manzon Allah wa qala daudu alaihi salam daud annabi daud Allah ya masa rahama ya hada mu da shi aljanna yana cewa almar'atu salihatu kattajil murassi'i bidhahabi ita mata ta gari kamar attaju kamar wato ainihin wato a taj kayan ado ne na sarauta ko kayan kwalliya almurassi'i bizahabi wanda aka yi masa fenti ko aka yi masa kwalliya ko aka yi masa ado da azurfa na fata an fahimta kayan sarauta ne amma da azurfa aka yi masa ado ko aka yi masa kwalliya ko aka kyafar da shi to kamar haka mata mai kirki take matar arziki wallahi ba za ki gane matar kirki tana da mutunci ba sai kin samu mijin da ya sa'a da matar kirki muna magana da wani mutum yana ce min shi wallahi idan ya ji mutane suna maganar matansu suna korafi ya ce wallahi har mamaki yake ya ce domin shi dai a rayuwarsa bai san wani abu da ake kira matsala na gidan na zama da mace ba bai san shi ba ya ce duk abin da ya tsara a gidan shi ya ce wallahi ba a ketarawa duk abin da ya ce to haka kuma za a yi duk abin da ya hana to an hannu domin ke ki sani a matsayinki na matar mutum ba fa Allah ya turo ki ne ki zo ki juya yadda kika ga dama ba ko kuma ki masa abin da ya ga dama ba ku dan matsa masa ya rufe ko budewa ne kake so kai ya ka dan daga shi an gane don haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce mata ta yi ƙoƙari ta, ta samar ya ce shi wallahi bai san wata matsala dangane da matsala na zama da mace da matsala na rashin zaman lafiya da mace da matsala na rashin kwanciyar hankali da mace ba shi bai san wannan ba don haka ya ce wallahi wani lokaci in ya fita sabgarsa har mantawa ma yake da ya ajiye wata baiwar Allah a gida saboda tsabar bashi da tashin hankali sai can sai ya tuna kai ashe fa akwai kaza kaza kaza kaza sai ya ɗiba da gudu amma wata da ita zaka kwanta da ita zaka tashi wani ya ce min wallahi ko miskol ɗin matarsa ya gani sai hankalinsa ya tashi ya ce saboda in har ta kira shi bai samu ya gani ya ɗaga ba ya shiga uku ta dinga ihu kenan ta rubuta test wato abun ma wulakanci ne na kira ka har ta yanke baka daga ba oh yadda ka san ita ta ajiye shi a garin kika san me yake ciki kika san wace sabga wala Allah ma akan ki da ƴaƴanki ya tafi yana ta fama wannan na daga cikin wasu halaye na mata wanda suke ba sa neman yardar Allah ta hanyar yardar mazajensu su kullama ra'aha zawjuha qarrat aynuhu annabi dawud yace duk lokacin da mijinta ya ganta sai ya ji hankalinsa ya kwanta yasa mutanen arziki suke addu'a kan cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba su mata da iyalai wanda za su kwantar musu da hankali ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا سيتيمي قرة عين قرة اعين كو وجعلنا للمتقين اماما ربنا يا ubangijin kai mana baiwa hablana kai mana kyauta da baiwa min azwajina daga cikin matanmu wa zurriyatina da zurriyarmu ƴaƴanmu qurrata a'yun masu kwantar mana da hankali masu sanyaya mana idanu menene macen da ke sanyaya wa miji idanu shine mai kirki mace da saliha baiwar Allah mai haƙuri mai bin dokar miji wanda ba ta saba wa miji ba ta saba wa abin da yake bukata ko yake so tana iyakacin kokari wajen tabihi sai da kafa wannan ita ce mace mai kwantarwa da miji hankali mai sanya wa miji sanyin idanu wa zurriyatina suwaye zurriya ƴaƴa masu sanya idanu sanyaya idanu shine ɗa na kirki ɗa mai karatun ƙur'ani ɗa da za ka ga yana damuwa da damuwarka yana damuwa da damuwarka wallahi tallahi a cikin yaranka ƙanana wanda ko hankali bai zo musu ba kana iya gane wanda ya fi ƙaunar kama cikinsu kwanan nan wata ya ta zinatu ina jin wasu sun santa ta yi wani abin da kowa san da ya mamaki za su tafi ajin gaba a makaranta sai ta zo ta gaya wa iyayenta kan cewa tana buƙatar an ce malamin su ya ce a saya musu littattafai a saya musu kaza a saya musu kaza ta lissafa wasu abubuwa to ba ta zuwa ga ta da yarinya karama ne amma ba za ta zo kai tsaye ta saman ba wallahi dai ta gaya wa iyayenta su zo su saman da iyayen suka zo suka same ni suka gaya mun na ce musu to ga shi aje aka karɓo mata duka suna koma sai suka samu yarinya a zaune akan kujera tana ta kuka tana sharba hawaye wallahi tallahi tana primary 3 ne fa ina jin ko ko 4 ne ina ma manta ma primary nawa take wallahi tallahi malam usman sai suka samu yarinya tana ta kuka tana sharba hawaye sai suka ce zinatu lafiya ta ce wallahi tausayin baba nake ji duk abin da na nema na makaranta baya wata wata zai siya wallahi sun matallahi ta ce tausayin ku nake ji duk abin da na nema na makaranta ko na karatu na ba a wata wata za a saya muku mazan je ne ka ci gaba da karatu da karatu. wannan abin ya sa yarinyar nan kuka kwata kwata yarinyar nan har yanzu bata cika shekara goma mai kyau ba bai ta wuce shekara bakwai ko shida da wani abu zuwa takwas ba in ta yi kenan tunda yayanta wanda take bi fauzan yanzu ne yake kokarin shiga shekara ta goma ba to wannan abin sai ba wa mutane mamaki ni kaina abin ya bani mamaki na ɗauka wasa ne na ce a kirawo ta ta shigo falo ta same ni na ga alamun hawaye a idanta ta goge na ce in zinatu me yasa ki kuka ta yi shiru nai nai nai ta faɗa min ni he ta ki ta faɗa min amma ta gaya wa iyayen so hatta a cikin ‘ya'ya akwai wanda za ka ga wato yanayinsa da yanayin yadda kake mu'amala da shi wala ya fi shiga jikinka ya fi sanka ya fi ƙaunarka ya fi tausayinka balantana a cikin mata to ana so mace ta zamanto mai irin wannan halin dangane da mijinta yanzu mata nawa ne za ki ga ta zubar da hawaye saboda tunanin yanzu ita tana gida AC ko fanka na kaɗa ta mijinta bata san wannan hali yake ciki ba ya je yana ta buge-bugen yadda za a yi su rayu mata nawa kai ba bar magana mata ga kunan gardawa da ku jibga-jibga da ku iyayenku yanzu suna can suna bundun-bundun din neman yadda za ku rayu neman yadda za su biya muku kuɗin makaranta neman yadda za su yi muku kaza ke yanzu kina nan a masallaci fanka na kada kina ta karatun Qur'ani ba a dora miki komai na dawainiya ba nawa ne a cikin ku suke tsayawa su yi tsam da ransu yanzu baba wannan hali yake ciki iwar haka ya fita fitan nan ina yake akan mota yake akan mashin yake ina zai je wannan hali yake ciki ki tausaya masa har ki ji hawaye ya zubo miki saboda kina tausayin ubanki to in kin iya irin wannan ga babanki to ana tunanin ki iya yin haka ga mijinki amma baki iya yi tausayawa babanki a wahalar da yake a kanki ba ta ya za a yi tunanin tausayawa miji miji banza ma abin da kuke ɗauka kenan miji banza ma kawai shi an turo shi ne don ya ta miki hidima kawai wallahi ku shiga taitayin ku da wannan rayuwar da kuke gani kuke ɗaukar ta da zafi Allah ya sauwaƙe don haka yake cewa kullama ra'aha zawjuha qarrat ainuhu duk lokacin da mijinta ya ganta sai ya ji hankalinsa ya kwanta ra'at imra'atun zawjuha fil manami ba'da wafatihi wata mata ta ga mijinta a bacci bayan ya rasu wa huwa jalisun amama hujratin mughlafatun min hajaril jannati min min hujril jannati kai mughlaqatun min hujril janna wato wata mata ta yi bacci mijinta ya rasu he ta bacci sai ta mafarkin shi yana zaune wannan mughlaqa ne ku gyara yana zaune a mama hujratin a kofar wani daki ko wani gida min hujril jannati daga cikin dakunan aljanna fasalathu sai ta tambayi mijin liman hadhihi wannan dakin ko wannan gidan nawaye faqala hadhihi alhujratu laki wannan daki naki ne lanta da kulaha imra'atun ghairuki ba wanda zai shiga ɗakin nan sai ke li'anni kuntu an radin saboda na yarda da ke sai Allah ya ce ga wannan ɗakin na ajiye miki kafin ki zo yardar da yake da ita yana shiga yana tafiya lahira sai Allah ya ce to ga ɗakin matarka bari kwananta ya ƙare ta taho lahira sai ku haɗu an gane magana da kyau ku da haka sai ki tsaya ki yi nazari ke ya za a yi ki samu wannan alherin yanzu mutum ne ya rasu bayan shi dan aljanna ne kuma sai aka nuna masa wani ɗaki aka ce na matar shi ne idan ta rasu za ta zo ta shiga ya ajiye mata ya jira mata ɗakin a cikin aljanna tazawwajat imra'atun zata dinin wa khuluqin min tajirin min at-tujjari tazawwajat imra'atun zati dinin wa khuluqin min tajirin min at-tujjar wata mata ma abociyar addini da ɗabi'u masu kyau ta auri wani mutum attajiri mai kuɗi fa kanat tahtammu bi khidmatihi sai zamanto tana kula da hidimarsa tana kula da hidimarsa kin san gidan masu kuɗi akwai hidimomi baƙi su zo in an jima wasu su tafi da haka kina gama girki ya ce ƙara ɗora wani kuma ko ba haka ba ne kin an wargaza falo an ci an sha ki zo ki share bayan minti talatin wasu kuma su zo su ƙara wargaza shi kuma ki ƙara zuwa ki share ki gyara in ba mace mai ƙoƙari kuma wanda ta sadaukar da kanta ga gidan miji ba ba za ta iya ba ba za ta iya ba hidimar tana da wahala tana da yawa to don haka ta kasance mace ne mai hidima wa wannan mai kuɗi wa tasharu min ajlihi takan tashar tana hana idanta bacci saboda shi ina fata an fahimta takan kai tsawon dare ba ta yi bacci ba kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari ko hum yastaghfirun fa marida yawman sai wata rana wannan mara wannan mai kuɗi ya kwanta ba shi da lafiya fa jalasat ilaihi taqbilu yadayhi wa rijlaihi wa tabki li alamihi sai ta kwanta sai ta zo ta zauna a gaban shi tana sumbantar hannayen shi wa rijlaihi tana sumbantar kafafun shi wa tabki tana ta kuka li'alamihi saboda zafin ciwon da yake ji ita ma tana kuka faƙila laha sai wasu suka tambaye ta suka ce lima taf'alina kulla hadha me yasa kike haka hawwini ala nafsiki ki kwantar da hankalinki mana faqadi amshakati alal halaki kina daffa da ki fada hallaka faqala sai ta ce af'alu dhalika li anna ridha zawji alayya babun min abwabil janna ina yin haka ne saboda na san neman yardar mijina wata kofa ce daga cikin kofofin aljanna la uridu hirmana minhu bana so Allah ya haramta min ita ku gane maganar mace ne ta mijinta mai kuɗi ne attajiri tana mar hidima ba ta gajiyawa da hidimar shi ana nan ana nan sai kwanta rahin lafiya ta zo ta zauna kusa da shi ta kama hannayensa kun san marar lafiya yana son tausa yana son matsa yana son a dinga ainihin wato taba masa sassan jikinsa yana rage masa raɗaɗin abin da yake ji na rashin lafiya to sai ta zo ta kama hannunsa ta sumbata tana ɗan mammatsa hannayensa haka ta kama yatsun kafarsa tana ɗan ja tana mammatsa masa tana ta kuka sai aka tambaye ta ke me yasa yake haka ba za ki kwantar da hankalinki ba ita ce a ai ni na san neman yardar mijina wata kofa ce daga cikin kofofin aljanna ba na so Allah ya haramta min wannan kofa don haka ku banni kawai in nemi aljanna ta kun ji masu wayo mata masu wayo ba yan girman kai rawanin tsiya ba wanda ke hana hanyar arziki Allah ya sauwaƙe Allah ya shirye mu lokaci ya ƙure dama ba mu fara da wuri ba da haka za mu dakata a nan za mu tahi kaifa ta tahaddafi na ilaihi kaifa ta tahaddafi na ilaihi ya za ki hira da mijinki ya ake hira da miji ba wai ki zo wato kana ji ko a ki zo kina magana kamar wata gardiya hakan nan ki koyi yadda za ki tausasa lafazi da magana ga miji wannan shi ne kin san me kike yi a kin zo kina magana kamar wata gardiya Allah ya sa mu dace da haka za mu dakata a nan sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike Allah ya fe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh